اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تو الله ساكا da alkhairi kai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أتي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه شابي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنادبوا إيدة لليهود أربعين دبيو daidai da 24 ga watan hudu ko 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka kofar gidan mai girma sarkin damba mana nan a cikin suratul arafi mun tsaya aya ta 126 ki har muka da bakwai ko 126 yau za mu tashi aya ta 127 a cikin ikon Allah madaukakin sarki inda Allah madaukakin sarki ke cewa bayan ya ba mu kissan annabi Musa alaihi salatu wasalam da Fir'auna da abubuwan da ya gudana da kore da aka yi tsakanin masahirtan Fir'auna da annabi Musa alaihi salatu wasalam da kuma nasarar da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi musa da mutanensa sa'ar ta fir'auna suka musulunta da barazanar da shi fir'auna yi to sai allah waɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari dangane da wato kenan abinda aka kokarin ɗaura fir'auna da mutanensa a kai da abinda suka ƙudurce a cikin zuciyarsu na hikdu ga annabi musa alaihi salatu wasalam da mutanensa da kuma shirin cutar da su da suka yi allah ya ce wa qalal mala'u min qaumi fir'auna manya manyan mutane jama'an mutanen fir'auna sai suka ce ma fir'auna din atazru musa wa qaumahu yanzu kenan za a zuba ido a musa da shi da mutanensa ai atada um liyafsudu fil ardi don su ci gaba da wato kenan barna a ban kasa ayyuf su du ahalar iya tika wato kenan yanzu zuba musu ido za ka yi su lalata maka mutanen da kake shugabancin su wai da uhum ila ibadatin rabbihim dunaka su kira su cewa wai su zo su rika bauta wa ubangijinsu kai a daina bauta maka hakan yanzu ya yi daidai eh ya lallahi al'ajab صار هؤلاء يشفقون من افساد موسى abinda zai baka mamaki wa yanzu suna tausayawa saboda annabi Musa zai kawo barna da shi da mutanensa ala inna fir'auna wa qaumuhu humul mufsiduna amma yanda labar yake shine tabbas da fir'auna da mutanensa sune masu barna walakin la yashuruna sai dai basu san wannan din ba ko ba su jin haka a jikin nasu wali hadha shi yasa suke ce masa waya zaraka wa alihatak yanzu zai yiwu su barka su daina bauta maka su daina bauta wa wato kenan gumakanka yanzu matsalar anan shine la'alla shi fir'auna lokacin da ya ga wannan mu'jiza ta annabi Musa alaihi salatu wasallam tsoro ya shiga cikin zuciyarsa domin ruwayo da yawa sun nuna cewa duk lokacin da ya arba da annabi Musa sai fitsari ya sai fitsari ya yanko masa saboda tsananin wato kinin firgici don haka ya rasa mata inda zai fito sauraka bai dauki wani hukunci mai tsanani na zahiri ba su kuma wayannan mutanen da suke tare da shi sai suka ga cewa idan suka yi shiru kenan yanzu an yadda Musa alayhi salatu wasallam ya ci nasara a kansu ta haka sai suka yi tunanin hanyoyi da kalmomin da za su razana fir'auna ya dan yi ta maza dai ya dan zabura kar ya zama wata kenan sun karbi wato kenan kaskanci na gaba daya shine suke ce masa yanzu haka za a kyale mutanen nan a tazar Musa wa qaumahu yanzu haka za a yi ka zuba ido a Musa da mutanensa ka kyale su don su barna a ban kasa sai suka gyara maganar wato kenan suka nuna cewa abinda Musa alaihi salatu wasallam ya zo da shi barna ne kaga kenan an juya al'amarin saral awwalu akiran an murda abu gashi dai yana kira ne zuwa gabutan Allah amma kalmar da suka yi amfani da ita ta barna to shine za ta sa mu fir'auna a zuciyarsa ya ji cewa eh kamar barna suke yi duk da cewa yanzu ta bayyana masa cewa annabi Musa alaihi salatu wasallam yana nan akan hanyar gaskiya ta haka zaka kyale shi da shi da mutanansa su kawo barna a ban kasa sannan ba ma kawai za su yi barnar ba yanzu ba za su rika bauta maka ba waya zaraka za su rabu da kai kenan kenan wannan yana nuna cewa fir'auna ana bauta masa mutane suna bauta masa a wannan lokacin an ce shi yana bautawa yana bautawa bijimi idan ya ga bijimi ya ba shi sha'awa kawai sai za a kawo bijimin a ɗaure shi sai a rika masa sujida kawai yana bautawa bijimi sannan ko shi ko mutanensa kuma suna bauta masa kenan yana da allansa da yake bautawa sannan su ko mutane suna bautawa gumaka kuma suna bauta masa har yanzu don haka shi yasa ma yake cewa Allah yake cewa fa sharafa nada fa qala ana rabbukumul a'la ni ne babban Allah din ga wayannan alloli ne amma kuma duba su kai ni ba ni ne babban Allah ku don haka shi yake controlling wato kenan harkar allantaka to yanzu za su kyale ka kenan ma'ana su daina bauta maka wa alihatak da kuma naka allolin masu kyale su kenan yanzu abinda kake bauta kai ba za su bauta maka ba abinda kake bauta ma ba za su bauta masa ba haka za zuwa mutane ido ko kuma wai zarka wa alahatak za su barka su bar allantakarka ya zama allantakarka ba yanzu ba a recognizing din ta ba kenan yanzu al'amarin namu haka ya kamata a ce ya shiga ya tafi kaga bai kamata a ce wa kenan ya tafi ba wasu daga cikin malamai suka ce alwawu ha huna wawul haliya ai wato kenan wa halati kaunihim yazarunaka wa yazaruna alihatak a cikin wannan yanayin za a bar su wato kenan ai atazarhu zaka kyale shi wa qaumuhu da mutanansa yasuduna fil ardi su duka yada fasadi a ban kasa wai da awan da suke suna kira mutane zuwa ga tauhidi shine fasadi wa qad taraka ibadatak alhali sun bar bautarka ba za su bauta maka ba ubay ibn kab ya ce wa qad tarakuka eh wato kina atazar atazar musa wa qawm wa qawmuhu yufsiduna fil ardi ko sai ce wa yazaruka maimakon ya ce wa yazaraka wa alihatak wannan riwaya ta zo da shi akan hakan nan ai wato kenan an ta'buda wa alihataka da kai da allolinka wato kenan a daina bauta maka haka na ibn haki ibn jarir at-tabari yayi wannan hikaya din saraka dai abinda yake nufi shi da cewa lalle yanzu Musa alaihi salatu wasallam ya kawo sabon addini kwata kwata yanzu ba za a bauta fir'auna ba kuma mutanen sun yi azama akan wannan kuma suna kira mutane wato kina akan haka a yi shiru a kyale mutanen na akan irin wayannan abubuwa din wannan matsala da ta fara da annabi Musa ta iya faru da kowa duk lokacin da take faɗan gaskiya zai iya yiwuwa a juya ta a nuna kuma kai da kake faɗan gaskiya wato kina yanzu kai ne kake barna to da haka wannan abu ne wanda ke mai sauki to anan fa sai dan samu dan razana kadan kala sai yake cewa shi annabi Musa yake cewa ƙala sai yake cewa shi fir'auna ke ne ya ce sanaqtulu abna'ahum ko sanuqattilu abna'ahum za mu ci gaba da kashewa ƴaƴayensu za mu kashe ƴaƴayensu ko kuma za mu ci gaba da kashewa ƴaƴayensu kenan in za mu kashe ƴaƴayensu a wannan lokacin za mu tara su duk mu kashe wa nuqattil za mu ci gaba da kashewa mu ci gaba da kashewa mu ci gaba da kashewa har illa ma sha Allahu saboda haka qatul abna'ahum za mu kashe wato kenan ƴaƴayen su wani sa'i ni sa'an sannan ko za mu rika rayar da matan su ma'ana matan su za mu rayar da su ba za mu kashe su ba saboda mata nasu mai sauki ne za mu bautar da su za mu kama su su zama ribatattu kawai shikenan da zaran wato kenan mun ɗebe su mun sa su a gidajen mu domin abin da su kaga jiriya bani isra'ila ta riga ta kare kenan wa inna fawqahum qahiruna tabbas kuma mu masu rinjaye ne akan su tunda mun fi karfin su muna da mulki muna da sojoji muna da dukiya muna da komai da komai don haka haka za a yi kawai yanzu abin da suka sawwala masa kenan qala musa annabi musa sai ya ce ma mutanansa istainu billahi wasbiru to yanzu fa abu ya zo mun riga mun tsokolo soliyar dodo saboda haka yanzu a can suna can suna ta shiri ga irin makirce makircin da za su mana amma abin da nake so da ku shine istainu billahi ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki dama muka ce kullum duk lokacin da mutum musulmi ya shiga cikin halin kakani kai maganin wannan shine alluju'u ila Allah eh maza maza ya koma zuwa ga Allah ya tattara lamarinsa ya koma zuwa ga Allah ya kankan da kai gaban Allah maɗaukakin sarki ya koka wa Allah maɗaukakin sarki ya nemi mannewa a jikin Allah ma dama ya manna a jikin Allah ba za a ci nasara a kansa ba duk abin da ya tsanani Allah maɗaukakin sarki zai kawo masa sauki da haka Musa alaihi salatu wasallam ya karantar da su wanda istainu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimaka muku akai wasbiru kuma ku daure kenan harka ta addini ta shafi dauriya duk abinda wata kenan mutum ya sa a gabansa a rayuwa yana bukatun dauriya ballantana harkar da ta shafi addini innal arda lillahi lalle tabbas kasa da kuke ganin ta ta Allah madaukakin sarki ne yurisu ha man yasha min ibadihi tabbas Allah madaukakin sarki zai gada da ita ga wanda yake so a cikin bayansa yau su ne amma ba mamaki gobe ba su bane ai kasar ta Allah ne kuma yana gada da ita wato kenan a wanda ya ga dama wal aqibatu lil muttaqina kuma karshen lamari ne za mu ci gaba da kokuwa amma daga karshe masu tsoron Allah su ne za su ci nasara akan wannan abin nan qalu sai suka ce udina min qabla an tatina Musa kafin ka zo mana ma fa mun shiga cikin wahalakanci da wahal saboda yan bani Isra'ila a Misra suna matsayin wato kenan second class citizen saboda haka ana wahal da su wasu malaman tafsiri suka ce wahal da su da aka yi shi ne kullun da safe zuwa karfe goma sha biyu na rana duk ɗan bani isra'ila zai fito ya aiki na gwamnati ne saboda duk aikin gidan fir'auna aikin da ya shafi hukuma duk hanyar da za su yi ta yi bayan sha biyu sai kuma kowa tafiya je neman abincin gidansa kaga wannan nau'i ne na cutarwa sannan daga cikin cutarwa da aka musu shine kafin a haifi annabi musa alaihi salatu wassalam fir'auna ya sa an yi ta yanka 'ya'yayensu maza an yi ta yanka ‘ya'yayensu maza an yi ta yanka ‘ya'yayensu maza ana barin ‘ya'yayensu mata kaga wannan nau'i ne na cutarwa sannan daga baya daga cikin cutarwa shine bayan da suna aiki daga safe zuwa karfe she goma sha biyu akwai lokacin da aka takura musu takura da ta kai ga in sun fito da safe sai mangarba suna aikin gwamnati kuma ba za a biya su komai ba kuma haka za su tafi saboda idan mutum yana son ya rike gidansa sai dai da daddare kuma dole ya sake neman hanyar da zai yi aiki ya nemi abincinsa kaga wannan da nau'i ne na takurawa bara a ba su aiki ba bara a ba su kaza ba kuma ana bautar da su ana ɗebe matansu da sauransu ta haka suka complain suka ce to fa uzina min qabli an tatina tabbas kafin ka zo mana ma kafin ka zo mana ma fa ana cutar da mu an cutar da mu kuma yanzu ka ce mu yi hakuri sannan bayan ka zo mana ma wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo mana ma uzina nan ma wato kenan an cutar da mu yanzu haka kenan gashi muna tare da kai ko Allah ya aiko ka matsayin annabi sir kuma cutarwan tana nan ana ta cutar da mu an gaishe ka saurayi sir ana cutar da mu ana mana abin da aka ga dama na walakanci yanzu gashi an ce za a yanka 'ya'yanmu an ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da kaza to a nan lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce ya ce musu ku yi hakuri asa rabbukum an yuhlika aduwakum tabbas ubangijinku ya yi kusa ya halakar da abokin gabanku alaman tafsiri suka ce asa in ta dangana da ɗaɗan fara da sunan Allah madaukakin sarki to wajibi ne hatimu ne in yace asallahu an yatiya bil fatahi aw amrin min indi min indihi go to tabbas fatahi yana nan tafe asa rabbukum in me ayyubaddil ay asa rabbukum asa rabbuna ayyubdilana khairan minha ubangijin mu ya kusa ya canja mana tabbas Allah madaukakin sarki ya canja musu wanda yafi wannan alkhairi din to nan sai ya ce ku yi hakuri asa rabbukum an yuhlika aduwakum tabbas ubangijin ku ya yi kusa ya halaka abokin gaban ku kenan tabbas tunda Musa ya wannan magana Fir'auna ya halaka sunansa Allah madaukakin sarki zai halaka shi sannan sai yace wasaklifakum Allah madaukakin sarki zai kalifantar da ku fil ardi aban kasa zai kalifantar da ku kenan daga baya za ku zama ku ne shugabanni a ban kasa kuma hakika Allah madaukakin sarki ya kalifantar da su bayan an halaka Fir'auna sun bar kasar misra suka koma can a tukenan kasar alkawari allah maɗaukakin sarki ya ba 'yan bani isra'ila mulki zuwan annabi dauda da annabi sulaiman annabi dauda da annabi sulaiman sun mallaki duniya baki ɗaya kuma su 'yan bani isra'ila ne sannan daga wannan lokacin kuma 'yan bani isra'ila allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da buɗa musu ya ci gaba da buɗa musu sai ya zama da kanta har yanzu yanzu 'yan bani isra'ila wannan magana tana nan akan su Allah madaukakin sarki ya kalifantar da su a ban kasa da aka annabi Musa ce Allah zai kalifantar da ku fil ardi amma kuma fa yanzu kaifa ta'maluna zai kalli ya za ku yi idan Allah madaukakin sarki ya ba ku ban kasa to sai ya zuba ido kuma sai ya ga me za ku yi za ku yi adalci ko ba za ku yi adalci ba da haka ɗaya daga cikin matsalar da yan bani Isra'ila suke fuskanta a wancan lokacin shine na rashin adalci rashin adalci da yayi yawa Allah madaukakin sarki ya aiko buktu nasar ya zo ya halaka su ya walakanta su daga baya suka sake komawa sannan daga baya kuma duk aka sake aikowa Salahuddin Ayyubi ya zo ya sake abin da su daga baya wannan menene mutumin Jamus din nan Hitler ya zo ya sake walakanta su yanzu sun sake maimayewa duniya kuma duk yanzu yana a nan gaba tabbas Allah maɗaukakin sarki zai sake kawo wato kenan don Allah ce wa in kuttun unna idan kun sake maimaita barna in ta yi yawa ta mamaye ban kasa to a daidai lokacin kuma halakan ku kuma za ta zuta Allah zai kawo wani juyi sai ka ga wato kenan kun sake komawa ka hakara saboda Allah maɗaukakin sarki zai ga me za ku aikata wannan kuma har yanzu ayar tana jiyar da mu cewa duk lokacin da kaga Allah ya baka wani abu na mulki ko ya baka na wadata ko ya baka wani abu na ilimi ko kuma ko da mulki iyaka gidanka ne an baka ne zuwa wani lokaci a gaya za ka yi za ka yana da kyau ka yi amfani da wannan damar da kake da ita a lokacin sai ka gudanar da abin da yake shine daidai shi kenan sai ka bar wata kenan kyakkyawan karshe idan kuma ba haka ba to zo ga karshe matsala za ta zo sai a karbe wannan abin hannu ka sai a ba wani kana ji kana gani ko kana da rai ko baka da rai to mu je malam
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله مرة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما دائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah baraka sarki ce wala qad akamna ali fir'auna hakika mun danki mutanen fir'auna ai iktabarnahu mun jarrabe su wamta hannahu mun sa su a cikin jarabawa wabtalainahum mun bincike su dai har yanzu da me bisinina da wato kenan fari asinin yana nufin alju'u bi sababi qillati zar'i yunwa ta zo ta same su saboda karancin abinci shine kenan an samu shekaru wanda aka yi fari abinci bai kyau ba an sake wani shekarar gona ba ta kyau ba kaga dole za a shiga wata kenan damuwa amma me yasa Allah madaukaki sarki ya kama su da fari saboda sun ki bin annabi Musa alaihi salatu wasalam sun ki bin gaskiya ga ta ta bayyana musu don haka Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su da wahala a rayuwa amma me yasa ya jarrabe su da wannan wahalar wa naqsin min zamarati da tawayan ƴaƴan itaciya wanda kuka shuka bai tsiro ba wanda take dama shukike rawa ta ki mangoro ya ki ayaba ta ki da sauransu duka waɗannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su mujahid yake cewa wa wadu na zalika ko wani abu makamancin wannan sai ishaq yake cewa ai ma'anan wannan shine dabinansu wato ba su ‘ya'ya ba sauran bishiyoyinsu ba su ‘ya'ya ba da haka abinda suka shuka kuma wato kenan bayyayi to duka wannan jarraba ne Allah madaukakin sarki musu ce la'allahu ya zakaruna ko sa dauki ga wato kenan gargadi ko sa tuno cewa ashe fa mun bar hanyar Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu ana musu don su gane ne sai Allah madaukaki da rike jafai za ja'atuhum alhasanatu duk lokacin da alkhairi ya zo musu min alkisbi na tsatse sai aka yi sa'a ruwan sama sai ya zo sai abubuwa suka tsoro war rizki da kuma arziki ko Allah ya buɗe musu wata hanya da yake Allah madaukaki sai kirawa daga cikin abin din sa shine baya toshe hanci toshe baki to saboda sai a dan huro musu haka wani arziki ko wani dalili ko wani abu da yadda za su je dadi idan haka ta faru kalula na hadi ta ce ai mu ne muka dalilin wannan ilimin mu ne ba mu wayen mu ne ba mu kamar yadda dan karu ne yayi sai ce inna ma utituhu ala ilmi indi ai basira ta ce kaifin hankali na nazariya ai akwai ilimi na management za mu iya tsara abin za mu iya control sai duk ya tara kwakwalwar ya tara abin a cikin kwakwalwarsa kamar shi ne wannan sai ce lana hadihi ai haza lana bima nastahiquhu dama mun cancanci wannan tunda mu muka kaza mu muka kaza muka kaza ba han da musulmi ya dabara ba ba sa shi hikima ba ba sa shi takassub ba ba sa shi nemi sababi ba amma kar ya dogara daga sababin kar ya dogara da da da da kokarin ko basirar ko ilimin kar ya dogara da wannan sai ya dogara ga Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allahu inda ba dan Allah ya samu dace ba da ba za mu dace ba saboda ka dacewa ce ta Allah da yawa mutane sun kokarta da wannan hanyar da ka kokarta ba su ci nasara ba ma kai ka kokarta Allah ya baka to wannan tofiki ne na Allah madaukakin sarki wanda kai kamata a cikin ya zama a cikin zuciyar mu amma abin mamaki shine wa in tusimu sayyatu idan kuma mummunan lamari ya same su jadabun wa qahatun shine wato kenan fari ko wani abu makamancin wannan ya tsayyaru bi Musa wa mamma'u sai su canfa annabi musa ce shi ne musu dalili ai zuwan wannan fitinar musan nan ita ta kawo mana matsala kaza babu abin da za su samu na inkilabi sai su ce musa ne ya jawo musu musan da haka sai shi umantar da shi yana ce a tatayyur shi umanci canfi da hausa muke cewa sun canfa ai dama in kaga kaza kaza zai iya faruwa an anan Allah madaukaki sarki ya amfani da wannan kalmar tatayyur duk da cewa hikayen da yake bamu ta 'yan bani isra'ila ne su ko ba larabawa ba ne saboda waɗanda ake karanta musu da ake saukar aka saukar musu da alkur'ani ake karantar da su larabawa ne ta haka sai aka amfani da kalmomin da su suka fi fahimtansa shine a tatayyur asalin tatayyur kuma shine wato kenan suna neman fahimtar al'amura na rayuwa ta hanyar tsuntsu ta hanyar tsuntsu in tsuntsu zai wuce ta dama suna kiransa sani sauraka wannan mai albarka ne kana zanen kaga tsuntsu ta gefen ka na dama to alheri zai zo maka amma in ka gaishe ta hannun hagun fa ɗayan kenan ko kuma sai ka ji kukan tsuntsu irin kuka kaza to akwai abin da suka canfa zai same su ko alheri ko matsala ko za ka yi aure ko za ka bar garin ko za ka samu arziki ko za a yi kaza kaza kaza da sauransu kowane kukan tsuntsu kowane tsuntsu kukansa akwai abin da suke fassara shi da shi zai jawo musu ko na alheri ko na sharri ko kuma idan tsuntsu ko da alheri kukansa suka tsauka yake kawo musu sai kuka a daidai lokacin da ba lokacinsa ba to nan ma akwai wata matsala wato kenan da za ta iya faruwa sun yi irin wannan dangane da tsuntsu shi yasa ake kiransa a tatsayyur kuma musamman sukan je su su samu tsuntsu da zazzabe a gidansa a razane shi da ya razana in ya fita in ya gabas to shi kenan in yi da hannun dama to shi kenan abinda ka sa a gaban nan zaka yin aure ne ma in ma tafiya ne in ma menene akwai alkhairi in yi hannun hagun nan kuma wato kenan babu alkhairi kada ka shi sa ga cikin waƙoƙin su da yawa sukan faɗi irin wannan kaje imrul qais yana cewa wa kad aftadi wa dairu fi wuknatiha bi munjarilin kairar awabi da haikali saboda sammakon da suke yi a wajen wato kenan gidajen tsuntsaye don su nemo labarin abin da zai faru a gaba ko kuma ka ce falolal mutsi jatu min rijali lama tara kalkatati bal manami idza qalat shizami fasaddiquha fa inna alqawla ma qala shizami kaga suka zo su firgita tsuntsu wato kenan da safe haka sun kai wannan abareyi da sauransu wannan ya yi ɗayin tasarrufi cikin mumana al'adu mu ma muna da irin wannan camfofin ko wannan na larabawa ne mu ma muna da shi da muna yara in ka je mujiya ta yi kuka sai a ce cikanki eh eh cikanki ko kuma a ce to gidan da ta tsaya sassauka kan danar gidan ko bishiyar gidan ko kadan gidan ta kuka insha Allah nan da kwana uku wani zai mutu a gidan balantana a ce a yi rashin sa kuma abin ma ya faru shi kenan an samu wata kenan hujja bai karfi kaga ma muna da irin wannan canfa canfan ko kuma kofar gidanmu kaza ne kaga wani kofar gidansu ba su ci kurciya ba ba sa cin kurciya in suka ci kuma kaza zai faru da su wasu kofar gidansu ba su ci damo ba sun canfa in sun ci kaza kaza zai faru da su wasu ko su kabila kaza ne ba sa yin abu kaza wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya haranta musu to musulunci da yazo sai ya haranta duk ya haramta duk irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haramta ya ce a daina zuwa ana razana tsuntsu a gidansa don a samu wato kenan sara babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi mandika tsairi in ba Suleiman alaihi salatu wasalam ba shine ce ulimna mandika tsairi ko wa utina min kulli shay'in saboda haka annabi Suleiman shine kadai ya san in yi tsuntsu ya kuka shi yayi kuka shi kadai ya san abin da wato kenan yake fada amma sauran mutane babu kuma a zamanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana zanne a majalisin sa sai wani tsutsu ya wuce sai ya kuka ya kuka ya kuka so ne ce khairun khairun khairun ga alheri kenan ya to kenan tunda wannan tsuntsu ya zo a daidai wannan lokacin ya irin wannan kuka abdullahi dan abbas sai kira shi ya ce masa ya ce masa ina wannan tsuntsu bai mallaki alheri ba bai mallaki sharri ba da alkhairi da sharri duka suna gurin Allah madaukakin sarki to irin wannan akida ce wadda take zane a cikin zuciyar dan adam tun da can yana da canfa abu idan ya riga ya canfa kuma shikenan hakan nan akidar za ta yi ta tafiya har sai inda Allah madaukakin sarki kawo karshen ta to haka suka yi wa annabi Musa idan matsala ta faru sai ce Musa ne ya jawo da masu riga sun canfa shi ala Allah madaukakin zai ce ku saurara inna ma da'iruhum indallahi a'a ba Musa alaihi salatu wassalam bane a'a wannan jarabawa da ta same su hadhihi almasa'ib wannan musiba da ta same su wato kenan daga gurin Allah madaukakin sarki ne ay yaqulu masa'ibuhum indallahi wannan jarabawa ce daga gurin Allah madaukakin sarki walakin aktsaruhum la ya'lamuna amma matsalar shine yawa yawan su ba su da ilimi akan wannan ba su da ilimi akan wannan ibn al-jaraj yace Abdullahi dan Abbas yake cewa ala inna ma da'iruhum inda Allah ai wato kenan min qibalillahi duk abinda duk abinda ya same su ko na matsala ko na wahala ko rashin sa'a to dai daga gurin Allah madaukakin sarki ne amma kuma ma yawa yawa duk ko kuke jawowa da kanku abin ya zo ya same ku ko duk abin da ya same ku ma a sabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ka zo maka na alkhairi to tawfiki ne na Allah madaukakin sarki in matsala ta zo ta to ka sabbaba dalilin zuwanta kuma in Allah madaukakin sarki ya kawo matsalar ya kawo maka ne dan ka tuno kai kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki to mu ji Allah
وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم رجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إذا إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله أكبر mala ya ce haza ikbaru min Allah azza wa jal nan Allah madaukakin sarki da kansa shine yake ba mu labari an ta maru da kawai fir'auna girman kan mutanen fir'auna wato kenan da suka yi a wannan lokacin wa utuhim da ta'addancin su wa inadihim da tsaurin kansu lil haqi da suka yi tsaurin kai suka ki karban wato kenan gaskiya wa israrihim al batil da dogewan da suka yi a barna suka cije akan ba za su tashi akan abin da suke akan sa na barna ba fadin su da ke cewa inda suke cewa mahamata tina bihi min ayatin kasarna bihi ko to malan hannu laka bi mu'mini duk abin da ka zo mana da shi na sihiri to wallahi mu ba za mu imani da kai ba ba za mu imani da kai ba duk abin da ka kawo na sihiri ne kuma mu ba za mu yadda da abin da kaga akwai wani lokaci dan adam yana irin wannan sai ya dode wa kansa tunanin da ya kamata ce yayi ya kamata duk abin da ya zo sai mutum ya auna shi da idan basira abin da ya ga alkhairi a cikinsa sai ya karba ko yawwa alhaqu maqbulun wala min jahili ko da mutum jahili ne ya ga maka abu a itikadin ka kana ga shi jahili ne kuma sai ya faɗi gaskiya dole ka karba dole ka karba ko dan cikin ka ne dai ne sau da yawa dan cikin ka sai fi ka fahimtar abu sai fika basira akan abu me yasa yanzu din da abubuwa mai wayoyi mu ya rikice sai mu ga yara ce ku yi mana kaza kaza kaza kaza da sun taba sun taba sun zuwa kamar wani abin tsafi ya kaga sun fitar maka da abin sai ko ya abin ya rikice maka to lokacin su ne sun fahimci abin fiye da kai kai lokacin ka riga ya tafi saboda haka haka ya kamata mutum ya bude sa duk inda ya ga gaskiya sai ya karbe ta alhikmatu dallatul mu'min fa'is wajadaha fa huwa aqu biha hikima kayan mumini ne wanda ya riga ya bace ba ta tare da shi da ya ganta sai ya dauke kayan sa kawai a duk inda take wato kenan to amma sai su sai suka ce a a mahama na bihi min ayatin duk irin ayat da zaka kawo mana a duniyan nan le na bihi ai ba dan koi bane sai dan ka sihirce mu ko ka sihirce kokolon mu ko to fa ma na hannu laka bi mu wallahi ba za mu yarda da kai ba ba za mu imani da kai ba don haka ba za mu sai sadaka yanzu sun riga sun ja duk abin da ya faru ba za su yarda ba ko mutanen baka sun faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi irin wannan tace Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min huwa al-haqqu min indik famdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim Allah in dai wannan Qur'ani shine gaskiya da yazo daga daga gare ka to ba za mu yi imani ba yanzu kawai shi da muke ka zubo da ruwan tsakon ka ni sama azaba daga sama ko ka kawo mana wutan jahannama a yanzu nan mu ganta yanzu sun riga sun sun dauki hukunci cewa ba za su yarda ba yanzu ba dalili suke bukata ba babu kuma dalilin da zai gasa duk kwakwalwa da ta riga ta toshe haka to wani dalili ba zai shiga ba wa iza dallatul uqulu ala ilmin fa ma za yaqulu hunusa ha'u wa idza bayyinatu lan tughni shay'an iltimasul huda bihinna ana'u yani in dai hankali ya bace a ilmace gashi an gane abin amma a ilmace kawai ba za a karba bane idza dallatul uqulu ala ilmin fa ma za ta qulu nusahu kai mai nasiha me zaka ce ya san komai ba zai yadda bane ba zai yi bane to wannan nasiha zaka masa wa idhal bayyinatu lam tughni shay'an in dai hujja bayyananu ba za ta amfanar ba ba ta tsina na komai ba iltimasul huda bihin ana'u ka nemi shirya da su kuma ai wahal da kai ne ba zai yi to sadaka dan musulmi kullum ya kamata ya zama mai basira ba zai rufe idonsa haka kawai ba a a buɗe duk inda ya ga gaskiya sai ya karɓe ta duk inda ya ga alheri sai ya ɗauke kayansa annabi sallallahu alaihi ya gama mana wannan yace alhikimatu tallatul mu'min duk inda hikima take kayan mumini ne wanda bata a duk inda take kenan ko yawwa in a gurin arne ba ka ganta hikima ce ɗauke ta in a gurin jahili ka ganta kai ne malami ɗauke ta in a gurin abokin gaban ka ka ganta ko ɗauke ta duk inda alkhairi yake kar ya zama saboda gaba da wani wai la menene la yajrimannakum shan'an qaumin ala Allah ta'dilu kada gaba da wani ya sa ba za ka yi kanka adalci ba ko kuma shi ka masa adalci ba a'a kai daidai to kaga su wannan matsayin da suka dauka kin suka ce mahamata tina bihi min ayatin wallahi kowace irin aya zaka kawo mana mun san kuka na suka batar da mu ne lissafa mana bihi zaka sihirce mu da shi ne ai ma'ana ma ji ita za bihi illa li ajali an tasharna bihi duk abin da zaka kawo na aya kana kawowa ne kawai don ka sihirce mu to mu ka sani wallahi ba za mu yadda ba ba mu yadda ba to yanzu tunda sun riga sun yarda da wannan hukuncin to su ma yanzu hukunci ne ya rage a kansu don haka Allah ce farsalna alaihim tuma tufana sai muka aiko musu da tufana farsalna alaihim at-tufan ma ma'ana at-tufan sai muka aiko musu da ruwa ai malamai sun da juna sani a wajen fassarar ma'anan tufana riwaya daga Abdullahi dan Abbasin yace kasratul amtar ruwan sama yayyawa yayyawa yayyawa kasan shi ma ruwan sama yayyawa shi ma nau'i ne na azaba ko yanzu za ka ji an zana Allahumma hawale na la'alaina ba ka sai ka ji ginin wannan kef ginin wannan kef wannan wannan bishiya ta faɗi ana mene shikenan akwai mun ga irin wannan kwanakin baya wanda za ka ga ruwa cinye gari eh ruwan sama ya haɗe har mota akan titi babu gidaje babu rasa inda za ka shiga da 'ya'yanka da iyalanka komai naka abin nan to irin wannan kasratul amtar haka nan Abdullahi da Abbas yake kasratul amtar almugrika wanda za ta iya ruwan sama mai yawa wanda zai iya dilmiyar da mutane ko yawa almutlifa wanda za ta iya halakar da rayuka ko kuma lizru'i shuke-shuke gona wa tsimar da bishiyoyi duwa tukinan sa lalace wannan shine dufana in an samu irin wannan ruwan ana kiransa wato kenan dufana malam tahar bin mubrahim shi ma ya ruwaya daga abdullahi dan abbasin wata riwaya ya ce a huwa kasaratul mauti in an ce tufana yawan mutuwa Allah madaukakin sarki dai kawo musu abin da yake mace-mace za ta yawa zai yawa a cikin su kenan malam ba ruwaya daga mujahid yake ce a tufana alma'u ruwa ake nufi wa ta'un ala kulli hal ko ruwa ko kuma wato kenan annoba ko ma wace iri ce wato dai abin da zai zo daga wasu hankali ta hanyar wato kenan dagula musu lamura tare da ɗebewa rayukan wa'insu daga cikinsu to shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da dufa ya aiko musu wato kenan da ruwa ko kuma azaba ko kuma wato kenan wani al'amari ne wanda yake zai zo ya kewaya su ai daga dafa ne dawafi menene ma'anar dawafi ba kewayawa ba ruwan ya zo ya bi nan lemina ya bi nan ya cinye ko ina ko Allah ya ce fatafa alaihi daifun min rabbika wahum na'imun kaga wannan menene menene daifu min rabbika wannan ayar a wannan sura musifa ce gona ce ko gona ce cike da da dabine da abin nan ana ana abin ana ana amfani da ita sosai miskine suna karuwa aka ce za a yi ruwan ta nan aka Allah ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika me kewayawa sai kewaya ta daga ubangijinka wahum na'imun suna bacci dan haka sai ya kone gonar fasbahat kasari ya kone gona to ta haka dufa na ba zai tsaya kan ruwa kenan ba tunda anan yanzu da'ifu min rabbika shi ma dufa ne ne amma kuma a ce wuta ne ta zo ta kone da sauran dan haka Allah madaukakin sarki ya aiko musu da wato kenan wata azaba wato kenan da daban wal jarada ko sai kuma al jarad shine fari kenan shi fari da ma ma'arufun mashhurun kowa ya san su wa huwa ma'kulun ko sannan wal kummala fari mun riga mun san su Allah bayan ya aiko ruwa Allah madaukakin sarki ya aiko musu wato kenan da kwarkwata kwarkwata ita ma ta zo ta tafiti ne su ta fitine su ta fitine su ta addabe su suka zo su wato kenan yanda wa ammal kummal fa ni ibn abbasin wa huwa sus shine dai tsutsa ko kuma abin nan da tsutsa kwaro dai karami wanda zai zo rika cin jikin su alladhi yakhruju min alhindati ko kuma wato kenan kwari da zai rika fitowa daga jikin alkama wato kenan abin da zai zo ya cinye amfanin gona kenan ya cinye amfanin gona wa anhu anna duba wa huwa aljarad as-sigar ana iya ce masa duba ana iya ce masa wato kenan kummal da sauransu ko dai kwarkwatan da za ta ci jikin mutane ko wanda za ta ci jikin abincin da wato kenan mutane suke cinyewa wanda yake la ajin hata lahu kwaro dan karami wanda shi ba shi da fiffike to wayannan duka Allah madaukakin sarki ya aiko musu wato kenan a matsayin jarrabawa imam abu jahar ya rawaye daga ibn jarir an an sa'id bin jubair qala lamma ata musa alayhi salatu wasalam fir'auna qala lahu da annabi musa ya je gurin fir'auna sai ya ce masa arsil ma'i bani isra'ila fir'auna abinda nake so da kai yanzu kamar yan bani isra'ila dai bai so mu tafi da su kawai za mu koma kasar mu fa arsalallahu alaihi mutufan da yaki sai Allah madaukakin sarki ya aika musu ruwa a matsayin azaba wa huwa al-mataru fa subba alaihim ruwa ya zo ya musu wato kenan ya azabtar da su kafu an yakuna azaban sun ji tsoron cewa watakila ma azabar da za ta zo ta karar da su ne fa qalu li musa sai suka ce wa annabi Musa alaihi salatu wasallam ud'u lana rabbaka yanzu abin da muke so da kai ka je ka roka mana ubangijinka kaga sun fitar da kansu kenan ko ba sai ubangijin mu ba sai suka ce ud'u lana rabbaka yakshif anna al-matra Allah ya yaye mana wannan matsala ta ruwan nan in an yi haka fa nu'minu laka wallahi za mu imani da kai wa nursil ma'aka bani isra'ila kuma daga yan bani isra'ila sun zama firi ba za sake bautar da su ba za mu barka ka tafi da su ko ina fada arabahu musa alaihi salatu wassalam sai addu'a ya roki ubangijinsa sai Allah ya yaye musu wannan falam yuminu kuma sai suka kin imani walam yursulu ma'ahu bani isra'ila aka rike yan bani isra'ila aka hana su tafiya tare da shi wa tallahu fi tilka sana shay'an a wannan shekarar sai wani abu ya sake zuwa musu wanda yake lamyanta bi ba su faɗaka ba kwatsam kawai abin ba tsakwato ba tsammani fabla zalika mina zuru'i wasimar walkala sai zama ya cinye abincin gona da 'ya'yan itaciya har da ciyayin da dabbobi za su ci sakalu sai suka ce makunna na tamanna ba mu kasance mana tsammanin wannan abin zai faru da mu ba fa arsalallahu alaihimul jarada Allah ya ko fari suka zo su fasallatahu alal kala yasa suka cinye komai da komai na ciyawa falan mara au lokacin da suka ga atharahu fil kala tasirin waɗannan fari a cikin ciyayi da sauransu sun cinye komai arafu annahu la yabkaza tunda duk ciyawa sun cinye akwai kuma sauran amfani da zai rage to ta haka gona ma ba za ta kai ba faqalu ya musa da ulana rabbaka sai suka ce ya musa ka roƙa mana ubangijinka yakshifu annal jarada ya yaye mana masifar waɗannan fari fa nu'mina laka sai mu imani da kai wa nursala ma aka bani isra'ila mu kyale yan bani isra'ila su bi ka ku tafi duk inda za ku je fa da arabahu annabi musa sai ya addu'a ya roƙi ubangijinsa tsammanin za su musulunta fa ka shafa anhumul jarad Allah madaukakin sarki sai yaye musu wata kenan wannan matsala ta fari falam yuminu nan ma suka kin imani walam yursilu ma'ahu bani isra'ila suka ki sake yan bani isra'ila fada su ta haka sai suka dinga kafa wato kenan da sisa da makirci kala kala wa aradu fil buyuti suka kame kayukan su a cikin gidaje suna tsammanin dabaran su za ta fitar da su fakalo kad aharazna sai suka ce to yanzu ai mun riga mun samu self defense mun yi defending kanmu dan haka ba abin da zai sare mu zai zai same mu fa sallallahu alaihi wa sallam to anan ne sai Allah ya aika musu da kwarkwatoci a cikin gida wasus da kuma wato kenan tsutsotsi alladhi yakhruju minhu wanda suke fitowa daga cikin gidan a cikin gidan naka zaka gansu su yunyamun gaba ɗaya su daga muku hankali fa kana ar-rajul yakhruju asharata ajraba mutum zaka ga ya fito wani lokaci wato kenan haifuwar uwarsa ilar raha ya tafi wato kenan fili falam yarid min ha illa salasata akfidatin mutum zai zo shi wato kenan gurin injin nika ba abin da yake nufi a gurin face samu dan kamar sanayya uku ma'ala na abinci kenan ko saboda wato kenan tsananin wato su tsare kansu a cikin gida fakalu sai suka je ya musa udu lana rabbaka yakshif annal kumala ka roki ubangijin kai cire mana wannan kwarkwata da wannan tsutsotsi wallahi yanzu kan fa numina laka zamu iman da kai wannan salama aka bani isra'ila kuma yan bani isra'ila zamu sake su su tafi tare da kai nan ma annabi musa fada a rabbahu ya doki ubangijinsa faka shafa anhum Allah ya yaye musu fa abu an yarsulu ba abu bani isra'ila suka ce wallahi bara musu yan bani isra'ilan ba bara mu imani da kai din ba kuma fa bayan ma huwa jalisun inda fir'auna ga makashi wata suna zanna a nan gurin fir'auna bayan an yaye musu wancan isami'a laqi udabda sai suka ji wato kenan kukan abin nan me yake kiransa kwado kwado yana kakakadin nan da yake yi faƙaɗa li fir'auna sai ya ce ma fir'auna to matalka an tawakau maka min haza me kake tsammanin zai same ka kai da mutanenka akan wannan me kake tsammani faƙaɗa sai ya ce wa ma'asa an ya kuna kaidun wannan shi ma wato kenan wani kaidi ne ke nema ya kasance ai babu wani abu ai kwado bawan Allah ne ko ba ruwanka da kowa baka da alhakin dan kowa fama amso yamma bata cika ba hatta kana rajul yajlisu ila zakanihi har mutun yana zaune kwado yazo tanan tanan tanan suna mannewa jikinsa har sai sun zo habarsa yana zanne duk inda ya tafi kwadan ne zai ta samu su in ka zanna wani zai hawo wani wani sai sun zo suna kokarin su binne ka yadda kana cikin wato kenan kwadi wa yahimmu an yatakallam mutum ya so yana so yayi magana ba zai iya ba da kahi mutu zaka yi magana eh fa yasa fa yasubbu dabda fi fihi sai kwado ya tsalle ka bude baki zaka yi magana sai ka ji ya tsalle ya shige bakinka fakalu li Musa a lokacin da suka sake nemo annabi Musa suka ce masa dan Allah yanzu kan udu lana rabbaka kai addu'a ubangijinka yakshibu anna hadhihi dabda ya yaye mana matsalan wannan kwadi fanomina laka ya zamu imani wa nasala ma aka bani isra'ila wallahi zamu kyale yan bani isra'ila su tafi da kai aka yi addu'a Allah ya yaye musu falam yuminu ba su yi imani ba wa arsalallahu alaihim dama sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu kuma jini fakanu mastaqaw min al-anhari wal abari sai zama ba su isa su je su samu ruwa a kogi su ɗiba su sha ba ba su isa su je su ɗabi ruwa a rijiya su sha ba wa ma kana fi au'iyatihim kai duk abin da yake cikin randa ko yake cikin jarka ko a cikin firiji duk abin da suke da shi duk in sun je gurin waje duhu daman sai su ga ya zama jini in ka ɗauko ledar fiye wata za ka sha kana tsinka ta sai ka ga jini ne gaba ɗaya wato kenan to dan fa hankali sai tashi fiye da na baya fashe kawai ila fir'auna sai je suka kawo kwamfilan gurin fir'auna fakalu sai suka ce masa inna kare tulina biddami hakika yanzu jaraba na Allah ya manufa ta jini ne kuma walaisa lana sharabun ba mu da abun sha gaba daya fakala sai ya ce musu innahu qad sahirakum ai wannan Musa ne ya sahirce ku kaga ya dada wato kenan juya su tunani kenan fakalu sai suka ce min aina saharna to inda shine mana sihirin ta ina ya sihirce mu wa nahnu la najid awiyatina shay'an la najid fi awiyatina shay'an min al-ma'i du koranmu da randunanmu da jarkokinmu da freezer mu babu wani abu na ruwa a ciki illa wa da nahu dama sai mun same shi ya zama jini gabitan jini wanda yake kuma mummuna fa ta sai suka zo gurin sa annabi Musa alaihi salatu wasallam wa kalu suka ce ya Musa da ulana rabbaka dan Allah yanzu kan na karshe ka roka mana ubangijinka yakshif annad dama yayi mana wannan matsala ta jinin nan in yayi haka fanuminu laka za mu yi imani da kai aka ga shi ma zai fara shakka cikin lamarin su wani salama aka bani isra'ila za mu san yan bani isra'ila dan ma su annabawa ne suna da hakuri in mu ne kaga yanzu ba zai yi ba a ba zai yi ba an yi daya an yi biyu an yi uku an yi hudu abara mu taba yadda ba ayywa kuna bata mana lokaci ne kawai gane ni suka ce za mu yi fada'a duk da haka sai ya addu'a ya roki ubangijinsa faka shafa anhu sai ne sai Allah madaukakin sarki ya yaye musu duk da haka falam yu'minu wasu imani ba walam yursilu bani isra'ila basu kuma sake yan bani isra'ila wato kenan suka tafi tare da shi ba suna nan wato kenan akan rashin imani suka kafirin ma na da suna kafircin gaske ko yanzu kafircin mu na kuɗi kawai kafircin mu na kuɗi ne shine Allah ce wala ma qawqa alaihim warjuzu qalu ya Musa da ulana rabbaka in musiba ta zo sai su ya Musa da roka mana ubangijinka bima ahida inda ka zamu alkawari tsakaninmu da mu da kai la in ka shafta annar rijza in an yaye mana wannan bala'in la numinan laka wallahi zamu imani da kawai nan sallan ba aka bani isra'ila zamu sake bani isra'ila suka tafi Allah ya ce falan ma kashamna anhum rijza duk lokacin da muka yaye musu wannan matsala da damuwar ila ajalin zuwa dan wani lokaci hum baliguhu wanda za su kai zuwa ga wannan lokacin idahum yankusuna sai gashi wato kenan sun sake wato kenan koma akan kafircinsu ba za su yi imani ba don mu je malam ya faru da su
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا الله أكبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله مرحبا كذلك yake ce to tunda mun yi wasu wannan duk matakai matakai sun ki famta kamna minhu sai muka dauki fansa kuma dama an ce inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim Allah yana da gaggawar kamu in dai zaka yi da ganganci dan haka Allah ya ce famta kamna minhu sai muka yi intikami ai muka yi wato revenge muka dauki fansa a kansu fansan shine fa graknawum sai muka dilmiyar da su filemi a cikin kogi kawai bayanan ka zo bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu fakanu an haga filin sarraf kana dangane da ayoyin wato kenan sun ki su tsaya wato kenan su fahimci abin nan abin da aka zo musu da su ko kuma sun ki su gane ko kuma sun gane sun ki wato kenan yarda da shi saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya halaka su sai a cikin kogi kisan dai tana nan inda suka bi yan bani Isra'ila suka fita Fir'auna ya bi su sai da suka je bakin kogi yan bani Isra'ila suka tsallake su kuma sun shigo Allah madaukakin sarki sai ya sake ruwan shikenan sai Allah madaukakin sarki halaka su wa rasana kama ladina kanu yasadafu na masharikal ardi mutanen da da su ne ake raunana su ne yan bani Isra'ila ko da safe za su zo su yi aiki tun daga safe har zuwa karfe 12 a gwamnati sannan daga gidan Fir'auna duk suna aiki dan su tara wa Fir'auna arziki ko aka ce ɗaya daga cikin dokokin arziki shine kai aiki a kullum na awa ɗari ya za ka kai aikin kullum awa ɗari alhali a kullum awa 24 ne aka ce sai kai amfani da mutane su maka aikin na awa ɗarin kaga shi kenan ka zama duk wayannan ka bautar da su kenan ko kowa kuma zai kawo maka arziki yanzu ka fi kowa arziki kenan to haka fir'auna yake wa yan bani isra'ila kullum da safe za su zo su yi ta aiki tun da safe har karfe goma sha biyu sannan sai su tafi su je su nemi abincinsu daga baya ma aka mai da shi har zuwa la'asar kaga su za su ta zama a cikin talauci kenan shi kuma yana ta abin nan ainihin real democracy kenan democracy kenan ko yawwa mai karawa mai karfi karfi to haka nan ne to sai Allah ya ce su da aka rauna nasun aurasnahum masharik al'ardi muka gadar musu da duniya tun daga gabashinta wa magaribha da yammacinta alati barakina fi wanda muka maka- muka mata albarka sai zama sun samu yanci babu wanda yake sake samun ku ba ba wanda yake kuma sake sa su abin nan. suna da yanci gabar da yamma za su tafi ko ina su duk abin da suke so yan bani isra'ila wata mar kalimar rabbika kaga kenan yanzu kalmar ubangijinka ta tabbata alhusna wadda take mai kyau akan su yan bani isra'ila din bi ma sabaru saboda dauriyar da suka yi dama Allah madaukakin sarki cewa yi nuridu anna munna ala allazina tad'ifu fil ardi wa najalahum a'imma wayannan da aka raunar da su a ban kasan nan muna nufin wato kenan zamu musu wata baiwa zamu musu wata kyauta sannan za mu sanya su zama a'imma su ne shugabanni nan gaba wa najalahum alwarisin kuma za mu samu su ne masu gadan kasa kasar masu mulkin ta za mu share su sai mu dawo da ita wato kenan a hannunsu wani makina lahum fil ardi kuma za mu tabbatar da su a ban kasa za su kafu su yi jijiya sosai yan bani isra'ila su zama su ne wato kenan shugaba shugabanni wani rai fir'auna wa hamana wa junudahum wa minhum ma kanu yahzaruna kuma fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda ba sa san ne zai faru kuma za mu tabbatar musu da wannan ta haka Allah madaukakin sarki sai ya ba su mulki masha dama annabi sa yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastaklifakum ubangijin ku yayi kusa ya halakar da abokin gaban ku sannan wato kenan ko kuma ya tabbatar da ku wato kenan a ban kasa kuma gashi Allah yayi yace arsalna bani isra'ila ko mun mun- mun gadar da yan bani isra'ila wa'annan abubuwa bi ma sabaru saboda dauriyar da suka yi sun daure sun yi hakuri akan matsalar da fir'auna ya zo wato kenan da da- da- ya mamaye su da ita Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan sannan sai ce wa da marna ma kana ya suna fir'aunu duk abin da fir'auna yake sai muka share shi ko kan hudu shi da mutanensa duk abin da suke yi muka share shi yau ba fir'auna babu wato kenan ah, mutanensa Allah ji kamala Aliyu na mange ke cewa dubi dai Fir'auna wai shi ne dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba kaga kenan burinsa bai cika ba a rayuwa burinsa bai cika ba a rayuwa Allah madaukakin sarki ya halaka shi ya halaka mutanensa ya halaka duk abin da suke wa makanu ya rishuna da abin da wato kenan suka kasance wato kenan suna kokarin kafa kasa da su na 'ya'ya da dukiya da gonake da sauransu duka Allah madaukakin sarki kawo karshen wannan to za mu dakata nan an ce mana lokaci yayi naktafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah ya Allah muna roƙon ka abin da muka faɗa daidai ka ka ba mu ladan sa ka ba mu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah ka ganar da mu kuskuren ka gafarta mana